أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر وبئر معطلة وقصر مشيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير مؤطلة وغصر مشيد وكم da yawa ana tsoratar da kafiran mutanen makka ne kuma da sauran dukkan kafirai har tashin duniya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi annabin duk duniya ne gaba daya ba annabin makka ne ko annabin larabawa ko annabin gabar ta tsakiya bane shi annabin duk duniya ne gaba daya tun daga lokacinsa kuma har tashin duniya shine mai wannan al'umma in ana magana da al'umma to ana magana da kowace al'umma wanda ya mutu ya riga ya gani wanda kuma ya zo to shi ne ake masa wa'azi wa kayan da yawa min karyacin wata alƙarya a halaka na muka halakar da ita muka halar da kafirai wanda suka saba wa manzanninmu suka ji karban aikanmu da yawa muka halakar da su kafiran annabi nuhu ajiyan da aka halakar da su da ruwan tufana kafiran annabi hudu an halakar da su da iska sarsarin atiya an harakar da kafirin annabi salihu samudawa an harakar da kafirin annabi ludu a kifar da garinsu ko waɗanne kafirai dai yadda kuke kafircin nan ku mutanen makka ko ko yadda kuke kafircin nan ku mutanen duniya to haka da yawa allah ya halakar da kafirai irin ku ba ku karbi aikan manzon allah ba to ku saurari abin da zai same ku waɗanda suka mutu ne sun riga sun gani wayya zalimatun ta riga ta yi zalunci ita alkariyar ta kafircewa manzo wayya khawiyatun ala urushiya ta riga ta fadi ta fadi akan akan burbushin gininta wato kowane gini in rufi ya fadi akan gini sai ce ya fadi akan al'arshin sa ala urushiya wa kam da yawa birin mu'attalatin rijiya ga ta nan ba kowa kusa ya aka yi duk mutanen kusa da rijiyar sun kafircewa annabin Allah Allah ya halakar da su sauran rijiyar kawai birin mu'attalatin wa qasrin mashid kam da yawa za a ga dogon gini da an yi zamani a ciki yanzu ya rushe sai dogon katanga sai dogon kangon kawai kake gani wa qasrin mashidin babban babban fada inda aka yi sarauta aka ji daɗi aka yi kafirci to yanzu duk garin ya rushe sai kangaye kake gani ga inda da aka yi fada ga babban gini nan wanda ya rushe sai dai sauran kangonsa sun yi so? to daga hannu haka ke la ilaha illallah muhammadun rasulullah
صلى الله صلى الله
صلى الله عليه عليه وسلم وسلم أشهد أشهد أن عيسى أن أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله
abin da kuka wada cikin wannan larabci kun ce kun tabbata tun daga zuciyarku har bakin kun yarda Allah shi kadai ne Allah shi ne ubangijin sama da kasa shi yayi sama yayi kasa yayi komai yayi kowa shi kadai ne Allah ubangiji da muke bauta masa kun je kun tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke na Islam kun je kun tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne annabin Allah wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi an kawo shi duniya da wani abun mamaki abun mamaki shine Allah ya kawo shi yana da uwa ba shi da uba kuma Allah ya taɓa yin abun mamakin da yafi wannan ya kawo annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uba kun kun yarda da abin da kuka faɗa ku ce alhamdulillahi yanzu kun zo musulmi duk abin da yake wajibi akan mu musulmi ya zama wajibi akan ku duk abin da yake ya haramta gare mu ya zama haram gare ku za ku je ku yi wanka sannan a koya muku yadda za ku yi alwala da yadda za ku yi sallah kullum muna da sallah biyar a irin wankan da za ku yi na yanzu nan in shi kai namiji in ka kana da iyalinka kwanta da iyalinka yadda ake kwana da mata dole sai ka irin wannan wanka sannan ka yi alwala ka yi sallah ita kuma matar in ta kwanta da mijinta dole ne sai ta irin wannan wanka sannan ta yi alwala ta yi sallah amma ita akwai wani jini da yake zuwa cikin wata wa mata kullum kullum wata suna suna samun jinin haila to lokacin da jinin haila ya zo ba a sallah ba a azumi ba a kwana da miji sai jinin ya yanke sai a ko ai wanka irin wannan wankan da za a yi na yau ai wanka ai sallah in lokacin azumi ne ai azumi a je a kwana da miji alhamdulillah mun muku murna Allah ba ku dukiya ku yi zakka Allah ba ku dama ku je ku yi haji mu ba a cin alade yadda mu musulmi ba ma cin alade a menene sunan ka da ha si to yanzu wani suna ke so na musulmi na Abdul Karim ni ma suna na kenan Abdul Karim sai kuma wanne ne sunan ki na da na yanzu wani suna yake so na musulmi aisha aisha a cewa mutanen mu su ba ta atamfa sai kuma sai kuma sai ya bi mu muna da yadi ka gaya masa ya bi mu muna da yadi mun tashi Allah ka mutu na sai musulunta na'am to suna so su daura musu aure yanzu to su zo mana to sai ya yi su san inda za su kwana ina da matar da miji duk sun yadda da juna su zo kusa
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآباء يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور la ilaha illallah لا إله إلا الله muhammadur rasulullah محمد رسول الله sallallahu صلى الله alaihi عليه
wa sallam وسلم ashhadu أشهد anna isa أن لا إله abdullahi Abdullahi.
wa rasuluhu abinda ka faɗa cikin wannan larabci kace ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine ubangijin sama da ƙasa shi yayi sama yayi ƙasa yayi komai yayi kowa shi kadai muke bauta shine ubangijin mu kuma ga ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi kuma ka ce ka yarda Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun zuwan Annabi Muhammadu sai dai shi ya zo da wani abun mamaki ne wanda ya zo duniya yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uban gaba daya Ah, ka yi da abin da ka fara?
فائدة نعم ka yi da abin da ka fara?
نعم
ka ce alhamdulillahi ka ce alhamdulillahi ka zama musulmi abin da yake wajibi akan mu duka ya zama wajibi akan ka Ah, za ka yi wanka a koya maka yadda za ka yi alwala da yadda za ka salama da sallah biyar kullum irin wankan da za ka yi na yau din nan in ka kwanta da matarka dole sai an yi irin wannan wanka sannan a yi sallah Ah, Allah ya baka dukiya ka yi zakka Allah ya baka dama ka yi hajji Allah ya sa mu karasa wannan azumi tare da kai ba za ka sha ruwa ba sai dare yayi kai niyya za mu karasa wannan azumi tare da kai me sunan ka na da
أنكو anko anko ya zo na suna kake so na musulmi موسى ko ga muna maka murna muna maka murna a kawo yadin na to sai ka bi mu gida muna da yadin za mu bayar kaji Allah ya taimake ka da malam Musa Allah alhamdulillah muna murni eh sai an an gama karatu za a daura musu aure ولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور su kafiran makka da kafiran duniya duka gaba daya shin ba sa yawo ne ba sa yin tafiya a bayan ƙasa ne don su ga abin da zai ba su mamaki ya ba su abin tsoro fatakuna da kulubun ya kilu na biya in sun zo yin tafiyan ku ya zama suna tare da zuciyoyi masu hankali suna fahimta in sun ga kango a tsaye na fadan wani sarki me yasa wannan fada yanzu ba kowa ba kowa sai kango ai sun karyata manzanni ne aka halakar da su me yasa wannan gari aka kife shi ai sun karyata manzanni ne aka kife shi me yasa wannan rijiya ba kowa yanzu ai sun karyata manzanni ne aka kashe su suka aka halakar da su to in sun tafi sun yawo da hankali a cikin zuciyarsu fatakuna qulubun yaqiluna biya aw azanu yasma'una biya suna da zuciyoyi masu hankali masu jin labari za su wazantu kuma suna da kunne mai jin labari yadda aka yi su wazantu don kar su fada cikin abin da waɗannan suka fada gidajen suka zama kango fatakuna qulubun yaqiluna biya aw azanu yasma'una biya fa innaha la ta'mal absar domin ainihin wato makantan ido ba shi ne makanta ba a'a walakin ta'amal qulubul lati bis sudur amma makantan idon zuciya shine makanta makahun ido yana tafiya in ya bace da hanya zai tsaya ya ce ina wani bawan Allah ina wani bawan Allah sai wani bawan Allah ya zo ya nuna masa hanya ya masa jagora ya kai ni amma mai makahun zuciya shi ba zai yarda da wani bawan Allah ya nuna masa hanyar shirya mutum da ya riga ya bata kowane mutum yana da ido guda hudu akwai ido biyu a kansa akwai ido biyu a zuciyarsa to ido biyu na kai din nan in sun makance sunansa malam makaho amma in yana da imani to idon zuciyarsa yana kallo ya yarda da Allah ya yarda da annabi ya yarda da addini yana yin sa idon idon na waje ne baya gani amma idan idon zuciya ya makance to idon wajen nan bai da amfani zai zama dabba ce mai yawo da ido irin na mutane inna halata madafsa wata rana shehu ibrahim radiyallahu anhu su shehu ibrahim su ne suka kafa rabida su ne manyan rabida su suka kafa ta a lokacin ainihin sakataren rabidan su muhammad suru duk magana in ce ibrahim ya yi magana sai su yadda da maganarsa idan duk kowa ya yi magana sai su tambayi shi baban mu kai baka yi magana ba in ce ya yi magana magana ta kare muhammad surur kenan to bayan ya rasu sai wani makaho ya zama ya gaji wurin wani mugun gaske makaho to sai ya bata wurin har ma shi wata ran yace ni fa mu ne malaman duniya muka kafa wannan majalisa ta rabida in za ku bar karnuka su zo su tsaya kan suna haushi to ni zan fidda kaina yanzu zan fidda kaina sai suka ce a'a babanmu ne kai babanmu ne kar in ka in ka fidda kanka ka karya mu kenan to har shehu ya rasu shi memba ne babba na tafis a wannan rabila to shi wannan makawon da nake faɗa muku wanda ya gaji Muhammad Surur mugu ne sai ya gaisa da Shehu Ibrahim sai ya ji babban riga sai ya ce wa Shehu kai babban malami ne kai wa mutanen ka wa'azi su bar dariƙa ya mutum zai mutum wa'azi musulmi a ce ya daina istighfari ya daina salatin annabi ya daina la ilaha illallah naji kuma an ce kana tafsiri da tawili ka daina yin tawili yace ai qur'ani wani wuri dole sai an yi tawili ya ba a tawili da qur'ani sai ce to kai makaho ne Allah ya ce makahon duniya fa man kana fi hazi ame fa huwa fil akhirati ame wanda zan makaho a duniya lahira ma shi makaho ne kai kenan yanzu kai makaho ne a duniya in ka je lahira ma kai makaho ne ya ba haka ake nufi mana a yace a kar kai tawili fa yace ai makantar zuciya shine makanta makantar waje ba makanta bane can ka makaho Allah ya ce makahon duniya shine makahon lahira in ba kai tawili bane yanzu kai makaho ne a duniya lahira ma kai makaho ne to fa inna la ta'amal absar wato makantan duniya ba wani abu ne wanda yake mai muni da gaske ba makahon lahira makahon addini shine babban makaho domin bakantan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abdullahi bin maktumi ya wakilce shi a gari shine limami a madina annabi baya nan kaga bai bai cuce shi ba ya zama babban sahabi amma makahon zuciya irin abin da ya sa musu abu jahali da sauransu shine babban makanta Allah kiyaye mu walakin ta'amul qulubu lati fi sudur amma makanta mai muni wanda yake makantan idanuwan nan da suke cikin zuciya a cikin kirji ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kafiran makka suna gaggautar da azaba sun ce kace in mun kika za a saukar mana da azaba mace ya hazal wadu in kuntum sadiqin yau za ka saukar da azaba ne gashi mun kika din yau za ka kawo mana azaban ne Allah ya ce wa yastajilunaka bil azabi suna gaggawa gaggautar da kai wai a kawo azaba a kawo azaba me suke gaggawa ne ai wa inna yawman sani wuni ɗaya inda rabbika a wurin Allah ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne min mata udduna a cikin abin da kuke gidayawa to sun da yake haka ne abin shekara goma sha uku kawai a ya- rana ɗaya ma kamar shekara dubu take a wurin Allah to inda muke zaunen nan daga nan zuwa sama inda kowane abu ke tare da jikinsa ana kiransa alamul ajsadi alamul ajsami ana kiransa alamul nasuti to wannan wuri wannan wuri ko- kowane awa 24 kwana kenan kwana 30 ko 31 babu shine wata wata goma sha biyu shine shekara amma in an hau sama ba zarce alamun malakuti ba ana ba, ba an wuce kuma alamun nasuti to daga nan dare za a auna a'a a duk da shi mana a baitul izzati yana tsakanin alamun nasuti da alamun malakuti wato alamun anwari to daga nan dare daya Allah yana ce lailatul tunda yake nan aka ajiye qur'ani shekara 23 sai ce lailatul qadri khairun min alfi shahari wata dare ɗaya mai awa goma sha biyu ya fi wata dubu na alamun nasuti nan inda muke da jikunan mu dinnan sannan in an wuce an zarce an shiga alamul anwari alamul malakuti kenan sai ka ji Allah yana cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna rana daya a wancan wurin alamul malakuti alamul alamul anwari rana daya tana daidai da shekara dubu a nan ƙasa inda muke dinnan sannan yan an wuce alamul malakuti an shiga alamul jabaruti tsakanin alamul jabaruti da alamul lahuti to sai a ce rana ɗaya tana daidai da shekara dubu hamsin kada sa'ilun bai zabi waƙi ilkimin lalata da wudafi min Allah zil mari tare da muraka tsoro lafi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana alamul jabaruti kenan in an wuce alamul jabaruti an ta san ma alamul lahuti to sai hukunci ya canja domin inda azal zai gamu da abad kenan lillahi lamru min qawlu min badu sai ka ji Allah yana cewa a kulla yawmin huwa fi sha'ani ba lissafi kullum kowane wuni ubangiji yana cikin sha'aninsa shu'unun yubdi shu'unun yubdiha la shu'unun yaftadiha nan yana daidai kusa da huwiya kenan ba lissafi ko komi ya kare lissafi ya kare yawon sha'ani kenan to haka lissafi yake wanda bai sani ba kare tsammanin qur'ani na warware junansa a nan an ce dare ɗaya ya fi wata dubu nan an ce rana ɗaya ta fi shekara dubu an ce nan kuma rana ɗaya ta kai shekara dubu hamsin a kowane wuri da inda ake maganarsa wa inda yawan inda rabbika كألف سنة مما تعدون
وكأين من قرية أهلكتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي النشور ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa a yi wannan larabci kin ce kin yadda tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi mu shi yayi kowa da kowa shine mai komai da komai shi kadai ne ubangiji mu da ke bauta masa kin yadda kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi kuma kin ce kin yadda annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Shi ne- bawan Allah ne manzon Allah ne wani mai daraja daga cikin manyan bayin Allah wanda Allah ya aiko shi kamun ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi shaninsa akwai ban mamaki Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda annabi Allah ya annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uba mu ba muna da uwa muna da uba har mu da muke da uban uban shine ya kera mu a cikin uwar mu uban shine ya fesa mana rai me yake yi uban banda abin da aka saba yin nan ai Allah ne yake sa kowane yaro ci uwarsa ba ba uban yaro ne yake sa yaron ba to Allah da yake ya sassa mu a cikin iyayenmu shi ya sa Isa a cikin uwarsa dama uba bai da abin yi sai da an daura masa aure yana yin abin da aka saba nan Allah ya ga dama ya kawo da ko ya kawo ya Eh, dama ba ba wani tasiri ga halitta Eh, kin yarda da abin da ka bara kin yarda ko to kici alhamdulillah kin zama musulma yanzu zaki je ki wanka a koya miki alwala da sallah ki sallah muna da sallah biyar kullum zaki kame baki ki ba zaki sha ruwa ba sai rana ta fadi yadda sai ki niyya za mu karasa wannan azumi tare da ke Allah ya baki dukiya ki yi zakka Allah ya baki dama ki je haji albarka na sallallahu alaihi wasallama menene sunan ki nada richa richa to me sunan ki da ke so yanzu na musulmi ha Khadija ummul mu'minin masha Allah masha Allah ko jini da yake zuwa mata kullun wata sunansa jinin haila wannan jinin in ya zo mata ba sa sallah ba sa azumi in cikin azumi ne ba sa kwana da mazan su sai jinin ya dauke sai ki wanka irin wankan da zaki yau din nan da niyya sannan ki kama sallah ki kama azumi in cikin azumi ne ba a cin alade musulmi ba mu cin alade muna muke murna da zamuwa musulmi a bata a tamfa وكأي من قرية نمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي ديوا من قرية وتا القرية أمليت لها نجامة كوانا wato na batta tana kafircinta kaman ba za a kama ta ba inna la yumhilu wa la yuhmilu Allah yana barin mutane su dade suna jin dadin suna kafircin su amma lokacin kamo in ya zo sai ya kama su akhdhu azizin muktadir kama su mummunan kamu da yawa alkariya kafiran alkariya suna kafirci suna kyale suna ba su jin dadi ina ba su jin dadi wa umli lahum innaka yadi matin sai ranan kamun ya sai na kama su namlat wa hiya zalimatun alhali tana kafira azzalima thumma akhadta daga ba sai kama ta wa ilayyal masiru makoman kafirai da kowa ma zuwa gare ni insha Allah قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin ka gaya wa duniya ya rasulullah ka fara da mutanen makka mutanen zamaninka ka ce innama iyakan na wani nadhirun mai gargadi ne mubinun mai yin bayani aiki na kenan nayi bayani in gaya muku abinda in kun yi shi za ku tsira duniya da lahira in gaya muku abinda in kun aikata shi za ku sha azaba duniya da lahira to haka manzanni duka suke ah, na gaya muku abubuwan da suka samu mutan da kafirai abin da ya same su to na yi muku gargadi kenan da waɗannan abubuwa da na faɗa muku abin da suka samu abubuwan da suka samu kafiran annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi ludu annabi ibrahim annabi musa na gaya muku abin da ya same ku kuma in ba ku daina kafirci ba abin da zai same ku kenan ko ba mutanen makka ne ba kowane kafiri ya jira ranar da za- za a kama shi الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات lahum maghfiratun wa rizqun karim na yi muku gargadin abin da ya samu kafirai mutan na mutan da wanda kuma da sannu zai same ku kuma zan gaya muku tun da ke nazirun wa bashirun ne annabi shi mai yin gargadi ne mai yin albishir ne to abinda zai samu kafirai an faɗe shi kenan za za a faɗi abinda zai samu musulmi abinda za su samu su kuma wallazina amanu wa amilus salihati amma duk wanda suka bi suka karbi aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani suka kadaita Allah wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda yace bai da wani ubangiji sai Allah shi kadai kuma ya bi hanyar Allah yana ibada yana yana bada haƙoƙi to ba tsoro gare shi ba bakin ciki a lahira فالذين آمنوا بالصالحات lahum maghfiratun wa rizqun karim akwai gafara wanda Allah ya ajiye wa wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki wa rizqun karim da kuma arziki mai daraja mai girma shine aljanna idza ra'aita samma ra'aita na'imu mulkan kabira duk wanda yaje aljanna haƙiƙa zai ga ni'iman da bai taba ganin irin ta ba bai taba ma jin labarin irin ta ba kuma zai ga mulki wanda bai taba ganin irin sa ba bai taba jin labarin irin sa ba والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب أولئك أصحاب الجحيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم أما دم متانن da suka ki karban aikan manzon Allah suka ki imani kuma suna kokari ma suna neman su gajiyar da wannan annabci duk abin da aka faɗa su faɗi nasu shedan ya musu wahayi su faɗi nasu suna neman su gajiyar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna mutane ba gaskiya bane bata ne mu'ajizi na masu neman gajiyar da mu in ji Allah ulaka ashabul jahim su kan waɗannan za ma'abuta shigan wutan jahannama ne
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanni alqa ash-shaytanu fi umniyatihi wa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake makka yana wa'azi bai taba karanta musu qur'ani gaba da gaba ba sai sai da ya karanta musu wan najmi to da ya karanta musu wan najmi sai mu'jiza ta kama su da ya kai wa sujudillahi wa abudu ya fadi ya sujjada kowa da kowa ma har mutane har aljannu kowa da kowa sai ya fadi ya sujjada da aka faɗi aka sujjadan nan to sai shaidan ya sa a cikin kunnen kafirai garani ƙul'ura wa inna shafa'ata hundu da turtaja wai wai su wannan dodannin nan lalle ana tsammanin za su yi ceto sai shaidan ya sa musu wannan a kunnensu sai suka ji kamar annabi ne ya faɗa annabi subhanallah annabi ba zai iya faɗin wani abun da ba ƙur'ani ba shedan ne ya dauki wannan kalmomi ya sa musu a cikin kunnen suka jiji wai shi yasa suka yi sujada wai ai annabi ya ce a su waɗannan dodanni ana ƙaunan za su yi ceto annabi bai faɗa ba shedan bai isa ya jefa kalma a bakin annabi ta fito kaman qur'ani ba wane shedan shi manzo Allah ma'asumi ne walau taqawwala ne alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye shi masumi ne shedan ba zai tasarrufi da harshensa mai daraja mai tsarki ya fito da maganan da da wanda ba Qur'ani ba a'a shi dan shedan ya jefa wa kunnen su wannan maganan suka ji kamar haka to saboda haka ba wani hadisin kirki bane ba maganan kirki bane ƙarya ne irin na masu ƙarya suka ce annabi ya faɗa annabi bai faɗa ba shedan da ya jefa musu a kunnensu shi yasa suka suka ji wannan saboda haka ubangiji yake cewa ya rasulullah kai hakuri da yawa lokacin da ma arsalna min rasulin wala nabiyyin la za tamanna alqa shaytan fi umniyati wa yansakhu Allah ma yulqi shaytan thumma yutimu Allah ayati wallahu alimun hakim wannan karatu kenan idan an ce tamanna qara'a ne wa tala fassaran sa kenan in ko an ce tamanna kowane annabi kowane manzo in mun aiko shi abin da yake guri in ya isar da aikansa duk mutane su musulunta sai dai idan ya karanta wa mutanensa shedan kuma sai ya karanta musu nasa da- nasu daban su ki musulunta din in an karanta tamanna wato ya yi guri kenan in an ce tamanna ya yi karatu kuma kamar yadda na faɗa da farko shedan ya jefa musu wani karatu a kunnensu in ko wannan ne ubangiji yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga damuwarsa yakan ce masa la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin don kawai mutane sun yi imani kake daukan zabi za ka kashe kanka ne duk zuki imani ai komai na hannuna kai ka riga ka sani to in an ce haka ne to haka din ne in Allah ya, ya kawo aika wajen manzanni an faɗi nan rasulin wala nabi'in bambancin rasulu da nabiyu rasulu manzon Allah sahabon aika wanda zai zo da littafi da shari'a shine rasulu ko kuma shi kuma nabiyu annabi ne wanda Allah zai magana da shi ya gaya masa abin da zai yi amma zai aiki da littafin da ya tarar da shi ba rasulun bane shi annabi ne illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati idan yayi gurin cewa yana son mutane su duk su musulunta sai shaytan ya jefa nasa waswasi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liwjadilukum wa in datumuhu innakum lamushrikun shaytanun aljannu suna wahayi wa shedanun mutane don shedanun mutane su yi ta jayayya da malaman gaskiya kar ku yarda da wahayi shedan kar ku yarda da wahayi shedan duk wanda ya yarda da wahayi shedan to ya fita hanyar manzon Allah ya fita hanyar Allah ya zama mushriki wanda shayatin la yuhuna ila awliya li yujadilukum alqa shaytanu fi umniyati fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytanu nan da nan sai Allah ya shafe waswasin da shedan ya ya sa waɗansu mutane in Allah yana son su musulunta sai ya yaye musu wannan waswasi na shedan sai su dawo kan hanya gaskiya su wattaqullaha wa yu'allimukumullah kenan sun yi aiki da abin da suka sani Allah ya gadan musu da abin da ba su sani ba sai Allah ya shafe waswasin shedan a zuciyarsu ya sa musu gaskiya a zuciyarsu wadancan kuma sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna bil ardi bighairi al-haqqi ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا تتخذوا سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا idan mutum Allah ya yi fada da shi ya nuna masa gaskiya yaki ya nuna masa shirya yaki ya nuna masa hasa uku ya ce to yanzu kai abinda ya bayyana kai ba ka son gaskiya ƙarya kake so ba ka son shirya bata kake so je kana mayar maka bata shine shirya a wurinka gaskiya shine karya a wurinka to sai mutum ya dage Allah ya riga ya yi masa istijraji kenan ya jifa da shi to sai ya kaga kullun gaskiya a wurinsa karya ne kullun bata a wurinsa shirya ne kullun shirya a wurinsa bata ne kullun bata a wurinsa shirya ne karya a wurinsa gaskiya ne su riga sun yi fada da Allah kenan fa yansaku Allah ma yulqi shaytanu thumma yukimu Allah ayati zai kuma Allah ya tabbatar da ayoyinsa su zama muhkamat wallahu shi alimun Allah ah? wallahu shi Allah alimun masani ne ga komai da komai hakimun goni ne a cikin komai da komai
ليجعل ما يلقي الشيطان fitnatan ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم و- وإن الظالمين لفي شقاق بعيد بعيد يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض Allah zai yi haka ne don ya mai da aini fitinan nan da shaidanu suke jefa waswasi a cikin zuciyoyin mutane don ya zama fitina gare su shi ubangiji fa'alun lima yuridu ne shi ya halici shaidan kuma shi yawa shaidan istidraji yake ɓadda mutane shi ya halici samiri shi ya ba samiri istidraji har ya dan margi margi yana kuka ya bar da sahabban annabi Musa shi Allah mai istidraji ne wato waswasin da shedan yake jefa wa mutane a zuciyoyinsu su bar gaskiya su bi maganar shedan din fitina ne wanda Allah da kansa ya jefa wa mutanen da fi qulubin maradun wanda suke da ciwo a cikin zuciyarsu na shakkar addini wal qasiyati qulubum da wanda suke zuciyoyinsu da tauri ba imani a cikin zuciyar ba su yadda ba to dama irin wannan waswasin waɗannan mutane guda biyu su ne waswasi yake cuta wanda zuciyarsu tana da shakka dama da kuma wanda zuciyarsu kasasshiya ne ba ta jin imani to wannan wannan ne ah, waswasin shedan yake musu tasiri a kansu Ah, shi shedan Allah ya ce baya da iko laysa lahu sultanun alal ladina amanu وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون shedan bai da iko akan bayin Allah waɗanda Allah ya keɓance su wanda Allah ba su isma to ko kusa ba zai taɓa su ma balle musu wani abu wanda kuma Allah ya ba su hifzi zai ja su kaɗan zai ja su kaɗan sai sun je kamar za su yi sabo sai Allah tuna musu ya ce astaghfirullah astaghfirullah su dawo kan hanya na gaskiya mahafuzai kenan ba su da iko akan waɗannan bayin Allah guda biyu da ma'asumai da mahafuzai wanda shayadi ba su da iko akan su inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu iyakan hujjar da shaydan yake da ita da ikon da shaydan yake da shi akan mutane mutanen da suka mika wa kansu shaydan dama ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين duk wanda ya jefar da zikirin Allah ya makance baya zikirin Allah to za mu haɗa shi da shedan ya zama abokin gwaminsa duk inda za su tafi tare suke tafiya kafin shedan ya fi shi ilimi ya fi shi tsufa to zai ja shi kenan shi yake jan su to wanda ya miƙa wa kansa ya miƙa wa shedan kansa shedan yana jansa to shedan yana iko da wannan su ne masu shakka su ne masu busasshiyar zuciya amma banda mutanen da suka miƙa wa kansu bayin Allah suka miƙa wa Allah kansu auliya'ullahi alladhin yatawallawnahu huwa alladhin bi mushrikun wa inna zalimina kazan azzalimai wato waɗannan masu ciwo a zuciya din nan da masu busasshiyar zuciyar nan sune azzalimina wanda suka zalunci kansu suka bi shedan suka bar Allah to su ne waɗannan aka yi musu waɗu zahiri mawdu al-mudbari wa innahum la fi shiqaqin ba'id aka ce wa inna zalimina su wannan fi qulubihim maradun din wal qasiyati qulubuhum sunni az-zalimina la fi shiqaqin suna cikin sabanin sabanin gaskiya ba'idin mai nisa
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك لتخبت وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك لتؤمنوا fayuminu bihi fatukhbita lahu qulubuhum به وتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم waɗannan wanda suka yarda da maganganun annabawa da magadan annabawa su ne malamai kenan magadan annabawa abinda annabawa suka bar suka bari su kuma su suka gada suke kisar da aikan annabawa su malamai din magada annabawa wani ya da zai utul ilma wanda suka samu ilimi na gane gaskiya annahu haqqu min rabbika wahayin nan gaskiya ne daga Allah ubangijinka fa yu'minu bihi suka yi imani da shi fa tuqbata lahu qulubun zuciyarsu suka nazu suka yadda da shi suka kankantar da kai suka karba wa inna Allah sani Allah lahadi alladhina amanu wallahi Allah shine mai shiryar da mai shiryar da allazina amanu waɗanda suka yi imani ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya Allah shine mai shiryarwa shi ke shiryar da muminai wanda suka yadda da Allah suka yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yadda da addini Allah ne ke shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya saboda haka ne ma aka dora mana sallah kullum sau biyar kuma kowace sallah sai mun karanta mata Fatiha Fatiha tana cewa ihdinas siratal mustaqima ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim Allah muna roƙonka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar wannan bayinka waɗanda ka ka kai musu ni'ima annabawa kenan da siddiqai da shuhada da salihai wa inna Allah alhadi alladhina amanu ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da mu'minai zuwa hanya madaidaiciya wadancan kuma sun bi shedan shedan ya bar da su ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه lokacin da muminai suka yadda suka yi imani suka suka kankantar da kai suka koma ga Allah Allah ya shiryar da su hanya madaidaiciya wala zarul ladina kafaru amma waɗannan kafirai wanda ba su yadda ba ba za su guje gushe ba cikin kafircin su fi miryatin suna cikin shakka da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi miryatin hatta ta je musa'atu suna nan suna kafircin su hatta da ta musatu baktatan har lokacin da tashin duniya ya zo musu a cikin hujja aw ya ta mu azabu yawmin aqim ko kuma azaba ta rana bakarara wanda ba ta aihu ba ta zo musu rana bakarara ba ta aihu ba masu fassara sun fassara shi da fassara biyu suka ce ranan badar rannan ne aka kashe kafirci gaba ɗaya aka karya bayansa shi ne ya zama a wajensu yomin aqim rana bakarara wadda ba ta aihuwa wadda suka ce a'a ai wato da aka ce azabar lahira din shi ne azabu yomin aqim ranar lahira rana ce bakarara wanda ba ta aihuwa don kowane wuni shi ke aihuwan wurin gabansa kowane wuni shi ne ke aihuwan wurin gabansa to wurin wurin kiyama shi baya aihuwa an gama kenan daga shi babu wani wuni a gabansa sai ba saboda aka yi zan baya aihuwa to a ra kulli halin da duka biyu sun samu kafiran da kuma duka biyu za su samu kafiran yanzu duk abin da aka ki duk wanda ya ki aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk duniya gaba daya kowa da duk wanda ya isa mutum ya san annabi Muhammadu gaskiya ne ya san alqur'ani gaskiya ne ya san musulunci gaskiya ne sai dai yana tsoron kar ya fita danginsa su raba shi da siyasa su raba shi da kudi su raba shi da daraja su raba shi da mulki a ce ya lalace ya shiga siyasar larabawa ko ya lalace ya shiga hausa fulani amma kowa ya san addinin islam gaskiya ne in ba haka ba su kawo mana abin da zai zai nuna a musuluncin ba gaskiya ba ne yau shekara fiye da dubu da ɗari hudu ake cewa duk wanda yake ƙur'anin nan ba daga Allah yake ba ya kawo wani larabci mai kama da shi aka kasa kawo wato an rage muku ku kawo sura goma cikin mai kama da surorin alƙur'ani suka kasa a ce an rage muku ku kawo sura ɗaya ko mai aya uku kamar wadda asiri ko ina na karkawar ma suka kasa kuma har yanzu nan kowa ya kasa kawo wani abu wanda zai nuna musulunci ba gaskiya ba ne kowa ya kasa kawowa muna da yara shekararsu bakwai bakwai da aihuwa wannan alkur'anin da Allah ya sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun haddace shi da ka yaran muna da su ba wani abin tsohon tarihi bane muna da su wanda yake so ya gani ma zo ya gani ko musulmi ko wanda ba musulmi ba to wai ina za a samu wani littafi mai shafi fiye da ɗari bakwai ko ko ɗari bakwai amma ga yaro mai shekara bakwai ya haddace shi da ka babu shi a duk duniya gaba ɗaya in ba wannan littafin namu da wannan yaron namu ba sai ƙur'ani sai ɗan musulmi wannan ya gajiyar da su su kawo mana in suna da shi ga yaro ne shekararsa bakwai ya haddace wani littafi da ka littafin kuma shafinsa ɗari bakwai babu shi balle ma yanzu abun Allah yana kawo shi da mamaki har muna da wata yarinya mai shekara hudu ma ta haddace Qur'ani ba wai shekara bakwai ba wani abu ne na nesa ba gashi tana nan Kaduna duk wanda yake so zai zo ya gani shekarar ta hudu ta haddace Qur'ani gaba daya to wai ina za a samu haka a America ko a Ingila ko a Russia ko a China ko a duk inda ake da shi da a kawo mu gani in an kasa kawowa to ashe musulunci da littafinsa sun zama gagarau kowa ya sallama sai dai larura ta hana mutum shiga musuluncin amma dai kowa ya san musulunci gaskiya ne wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'ti musta'atu baqtatan aw ya'tu azabu yawmin aqim kafirai ba za su gushe ba suna yi shakka a cikin wannan lamari waɗansu sukan ce mu abin da ya sa ba za su wai abin da ba za su shiga musulunci ba ina magana da wani wuce ce islam is many work every every time prayer every time prayer wai abin da ba za ba za shiga musulunci ba ya cika yawan aiki ko lokacin sai kai sallah ko wani lokacin sai kai sallah su kuma ranar ladi ne suke yin sallah in sun samu dama ba ran ladi kowa in samu dama zai je in bai samu dama sai wata ladin wata ladin ma in bai samu dama sai wata ladin to aka ga wannan ai addinin hutawa ne to kuma a nan musulunci in ka zo za mu ce maka banda zina banda shan giya banda liwadi banda neman mata banda ƙarya banda girman kai banda sharri za mu za mu hahana maka abubuwa muna da special doctor annabi Muhammadu kenan ba za mu ci wani abu ba sai wanda ya nuna mana ba za mu faɗi wata magana ba sai wanda ya nuna mana ba za mu sha wani abu sai wanda ya nuna mana ba za mu je wani wuri ba sai wanda ya nuna mana saboda saboda security mu muna muna da security muna da special doctor annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam amma in ka shigo suna zaman sun shiga musulunci sun shiga wani kangi to saboda haka ne ba sa son musulunci amma kowa ya san musulunci gaskiya ne kowa duk wanda bai san musulunci gaskiya to bai isa yi magana da shi a duniya وإن الله لهاد ولا زال الذين كفروا تصيب ما ولا زال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة har suna nan suna cikin shakka suna cikin shakka har tashin duniya ya zo musu a cikin fuja a wuyatin azabu yawmin aqim ko kuma azaban ranan halakar su ta zo ranar da ba wata rana bayan ta wurin su الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أرانا tashin kiyaman in ya zo rannan fa ba wani sarki sai Allah domin ranar tashin kiyama ubangiji zai yi kirari zai ce limanil mulkul yau wake da mulki yau kuwa babu wanda zai amsa sai Allah shi kadai dama shi kadai ne mai mulkin wanda ya ba su aro ya kwace kowane sarki ran da ya mutu tun babun ne shi wato ba sarki bane kowane shugaban kasa ran da ya mutu tun babun ne shi ba ba shugaban kasa bane kowane gwamna ya mutu tun da ran da ya mutu tun babun ne shi ba ba gwamna bane Allah ya tuba dukkan sarauta da ya ba mutane aro kuma in an binne su su ba sarakuna ba ne ba gwamnoni ba ne ba shugabannin kasa ba ne ba su da komi ba su da kowa sai aikinsu mai kyau ko ko mummuna in an tashi tashin kiyama to za a nada sarakuna a cikin aljanna idza ra'aita idza ra'aita samma ra'aita na'ima mulkan kabira za a nada amma ba riga an nada ba ai ba a je aljanna ba tukuna to tsakanin waɗannan da aka ba su aron mulki aka kwace da suka mutu tsakanin waɗanda za a nada in sun shiga aljanna wannan filin ba mai cewa shi sarki ne ko shi minista ko shi gwamna ko shi wani abu mai na mulki babu a watakila ma saboda kusatan alkiyama din ne ma yanzu aka la ilaha illallah ta kwace sarautan sarakuna duk wanda aka ce masa sarki yanzu ba shi da iko duk mai iko bai amsa sunan sarki gwamna yana da iko executive amma bai amsa sunan sarki sarki yana da sunan sarki amma ba yi da executive irin na gwamna haka shugaban kasa bai amsa sunan sarki saboda haka watakila tashin duniyar nema ya kawo shi yasa duk wanda aka ce masa sarki bai da iko yanzu iko yana hannun wani mutum ko gwamna ko ciyaman local government ko shugaban kasa saboda la ilaha illallah ta yi yawa a duniya babu sarki sai Allah ke cewa ko fasaran fasaran Hausa suke ce babu sarki sai Allah ko ha ha ya gare ne ka zuwa ga maulanmu Allah ya kara maka lafiya aha.
a mai tambaya na cewa shi ne ke yana dubu dari ha mai tambaya na cewa yana dubu dari kamar wannan shekarar eh sai ya ajiye wannan dubu dari to ba ta karu ba har shekara kawo shekara ta samu wannan kuɗi eh shin zai yi zakka a ciki
Ab- idan mutum ya fi da zakka a bana abu ya ajiye kudin baɗi ma sai ya fitar musu da zakka amma idan mutum yana da da- buhun da- buhuna na dawa ko na gero ko na shinkafa ya riga fitar musu zakka to baɗi sun kai baɗi suna nan ba ruwansu da fitar musu zakka zakkan bara ɗin nan ta yi amma da shanu da kuɗi sai an maimaita kowace shekara a kan Allah sai mai tambaya ta biyu Ah, yana tambaya cewa da yana hukuncin mutum ya je maka sa haƙorin dinari a cikin musulunci na?
mutum ya sa haƙorin dinari eh ita da yana hukunta hukuncin wannan ado da zinari kayan mata ne in mace ce ta yi dama ba laifi tana da izini da haka amma in namiji ne yayi ba duk da zinarin babu madarar zinari a yanzu duk zinari an hada shi da abun nan an hada shi da da da jan karfen nan tagulla kowane zinari an diga masa tagulla ya zama ba zinari ne na karfe ba ba zinari na kwarai na, na madarar zinari ba amma dai bai kamata namiji ya adon zinari ba ko da na, na jabudin ne
don Allah wasu mai tambaya da bayan cewa shi ne da matansa yana yawan fada kuma idan an zo bincika haka da gaskiya sai da ya ce mata idan ta zaki fada tambaya mata gaskiya bakin aurenta shin in dai fadan ta tabu
a duba duk shar- shari'in da mutum ya rata a jikin wani abu na sakin mace idan shari'in ya zo ta aure ya mutu ba- na ce karki sake shiga gidan wane in kin shiga gidansa a bakin aurenki to ita shiga gidan wane ya- aurenta ya mutu
da mai tambaya da gaba yana cewa mutum ne yake da dakinsa amma sai ya yi wurin wanka da bayan da ba a yi a ciki to kuma na yake alwala yake idan ya alwala sai ya fito da zai karanta addu'a alwala ko zai karanta a cikin wannan wurin
ban ji abin da ya faɗa ba Kana wajen zaku.
mutum ne eh ya yi wurin ya yi ya yi dakinsa sai ya yi wurin wanka a cikin wurin kuma ko bayi to na yake alwala to idan ya alwala wurin sai ya fito waje ya karanta addu'a alwala ko zai karanta a cikin wurin a cikin a wurin ma zai karanta addu'an alwala to sai waye Na'am, akan wannan lawo. A dai tambaya daga bayan cewa shi ne da matarsa da yariya daya. Matan kuma tana da arziki sai Allah mata rasuwa. Da aka raba musu gado shi idan shi kudin wannan yariyan ya ci kudin wannan da rai ya ce nan.
a ita ai shi yana da rab eh, shi tunda tana da ya shi yana da rubu'i ne ita yarinyar kuma tana da rabin dukiya ne to abin da ya saura kashi ɗaya daga cikin kashi hudu ah, kashi ɗaya da ya saura cikin kashi hudu in ba wani idan ba su da ba wani wanda yake asibi mai mucin asibci to shi kenan sai ya rike dukiyar da yake yanzu ba mu da baitul mali na musulunci da akwai baitul mali na musulunci abin da ya saura duk sai ya mayar baitul mali yanzu ba mu da baitul mali na musulunci shi zai rike kenan fiye da kai kai kai kudin baitul mali Sai wata lawo sai tambaya ta gaba. Ya tambaya na cewa shi ne ya yi sabon aure kuma suka zauna gida da mahaifiyarsa.
Ah.
Shin ko abin da ya ji wa matar sai ya ji wa mahaifiyarsa na'am mutum ne ya sabon aure Ah, suna zaune gida da mahaifiyarsa to yana tambayar cewa duk abin da ya ji ma matan sai ya ji ma mahaifiyan ai wannan uwarsa ba matarsa bace wanda ya kyauta mata ya kyauta mata hanyarta daban hanyar matarsa daban ya kyauta wa uwarsa matarsa kuma ya- ya- ya- ya ba- ya ba ta haƙƙinta ba sai ya daidaita bari ya daidaita uwarsa da matarsa ba uwarsa ai ta fi matarsa domin ya matar suna iya rabuwa amma uwarsa ba za iya rabuwa sai mai tambaya na gaba yana cewa su ne suka yi cinikin wuri suka biya to yanzu da wuri ya ce ya samu daraja sai mutane su suka ce wurin nan ba raba gadin ba da sai ma wurin shan mutane amma yanzu su tare ciniki to shi kenan suka fi karban kuɗin su wanda suka fi wurin da aka bai musu kuɗin suka fi karban kuɗin sai suka je da magana wurin wani alkali to alkali ya ce daga karaba ne alkali ce a kawo wannan hukunci wurin ka ka yi bayani
a ai ciniki kam in an riga an gama ciniki wannan ya yadda wannan ya yadda wannan ya koma gida wannan ya koma gida ciniki ya kare
Na'am. sai wata makaranta da suna madrasa su ahalin layi sun ce almajiran makarantar suna sun ce ya kana musu ɗari da tijaniya za a lakana wasu rika tijjani an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai da suke cikin dariƙa za a kula da sallah rika ita cikin jama'a maza kenan mata duk inda suke za su yi sallar su kuma za a girma iyaye maza kenan mata kuma za su girma mazajen su za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a maza kenan mata duk inda suke nan za su yi lazimin su da wazifa da zikirin juma'a su ba a canta ba duk wanda suka yi da wannan sharadi ko manya ne ko ƙanana ne ko maza ne ko mata ne na ba su rika shehu tijjani
alhamdulillah sai waɗanda suke bukatar addu'a akwai marasa lafiya suna bukatar addu'a akwai kuma masu neman aiki sun ji a gaya musu aiki ana son marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya masu neman aiki Allah ya ba su aiki mai amfani maza masu neman aure Allah ya ba su aure mai amfani mata masu neman mazaje Allah ya ba su mazaje mai masu amfani marasa ya'ya Allah ya ba su ya'ya masu amfani masu albarka wanda yake cikin wata damuwa Allah ya yi masa albarkan wannan wata albarkan wannan alkur'ani da muke karanta za mu nanata cewa ne ranar lahadi za mu ɗaure karatunmu kowa da kowa muna gayyata sai zo mu yi wa juna addu'a mu yi wa kasar mu addu'a zuwa kasar mu tana bukatan addu'a wannan lokaci fi da kowane lokaci ku zo a taru a yi addu'a albarkan alqur'ani albarkan karshen wannan wata Allah ya yi mana dukkan bala'o'i Allah ba mu alheri Allah ji kan mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shehu nan mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'o'in mu da wanda suke nema addu'a wurin mu Allah ya biya musu bukata masu taimakon mu Allah ya taimake su duk mai taimakon addini Allah ya taimake shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu da kwanciyar hankali Allah ya yi bala'o'i a Najeriya Allah ya yi bala'o'i a Najeriya Allah saukar da alheri da albarka da kwanciyar hankali da zaman lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين